bismillahir rahmanir rahim yau muna alhamis uku ga watan muharram bada bayan uwa muna da shiga farkon shekara na musulunci Allah ka tabbatar mana da alheri da ni'ima da albarka da arziki da rahama wanda zaka saukar a cikin wannan shekara da kuma shekarun gaba dukkan abin da ke aka san haka ne Allah ya kare mu abin da muka aikata kuma na kurakurai a bayan Allah shi gafarta mana insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatun wannan littafi a tufatul wardiya annahawiyya ko kuma wannan shine darasi na uku insha Allah to zamu tashi wajen ina ne muna mabni ne da murab ko baiti na sha bakwai waliyun wa ghairun nasbi fima naqasa wa qaddara al-jami'u fi nahwi al-asah to to suna a larabci nau'i biyu ne suna a larabci nau'i biyu ne akwai alismul mu'tal to to shari a larabci suna nau'i biyu ne akwai suna wanda a ƙarkensa bai zuwa da harafin illa akwai kuma suna wanda yake zuwa da harafin illa idan ka ce alisu ko? akwai alismu wanda ke sahih ne idan ka ce zainab akwai bawun shi ne harafin illa ko? auki an afwan sunan zainab shin ya zo da harafin illa ko bai zo da shi ba kaga ba shi ba harafin illa karkinsa ko ya zama sahih idan ka ce ahmad kaga shi dalin ne suna ne sahihi idan ka ce mene idan ka ce umar idan ka ce kuma ne na idan ka ce khalid sai kuma suna wanda yake al-mu'tal al-ismul mu'tal suna wanda aka samu harafin illa karkensa to su shi ma nau'i biyu ne akwai al-maqsur ko kuma maqsur maqsur idan ce mu suna maqsur ana nufin huwa kullu ismin shine dukkan suna wanda akhiruhu afwan kullu ismin muntahiyin bimene bi alifin lazima bi alifin duk sunan da a karkensa ya karke da alifin tabbatacciya ana ce mishi mene ana ce mishi makasur kamar ka ce mene kamar ka ce isa kamar ka ce musa kamar ka ce asa kamar ka ce shafa to kun ga dukkan filin da ya zo da alifa a garkensa lokacin rafa'a za ka ƙaddar rafa'an ne lokacin kasara za ka jarra za ka ƙaddar jarra lokacin nasuba ma za ka ƙaddara misali idan ka ce hadara musa me matsayin musa fa'il ne a yi to ina rafa'an ka kaddara ta kan alifin ko jamil jiddan idan ka ce na daitu me matsayin musa maf'ul bihi ne to amma ina fata ka ka kaddara ne ko idan ka ce sallamtu ala musa ala ba da yin jarraba ne musa majuru ne bi ala ko to ina jarra ka gani ka ga wannan majuru ne تقدر حركات الإعراب الثلاث على آخر المقصور سيكون نوع سنن شين منقوص in aka ce munkus na makasu afuwan to munkusun sako makasur to yayi manqus ko masha Allah me ma'anar manqus shine huwa kullu huwa kullu ismin muntahiyin biya'in lazima sunan da ya kare ke da alifin yawon ɗin tabbatacciya yawon kai afuwan kamar ka ce da'i kamar ka ce mene ƙadi kamar ka ce sa'i kun gani kamar ka ce jani mai laifi wannan ya zama mene ya zama alisumul mankus to shi mankus halittun raf'i da kuma halatul jarri duka ta ka kaddara wasu silan ne kamar idan ka ce ja'al qadi qadi anan ba fa'il bane to hukuncin fa'ili wanda ya aikata aiki ai marfu ne ko to ina rafan anan kaga za ka kaddara ne nan ma idan ka ce sallamtu alal qadi to ina jirran saboda ala tana jira ko wannan majrur ne to ina jirran ka kaga za ka kaddara ta ni ko muna fahimta ko masha Allah to amma lokacin nasuba shi za a ji mene za a ji nasuban ta bayyano kamar idan ka ce nadaitul sai ka ce ƙadiyya walmene walmuna diya walmene walmushtariya ka gani duk da mene duk da da fataha bayyananniya kamar yadda Allah ke cewa mene jamil inna sami'na munadiyan gashi nan inna sami'na munadiyan kun gani da kuma mini misali to shine ma da yake cewa walin wa ghairun nasbi fi ma naqasa wa qaddira al-jami'u fi nahwi al-asa walin idan muka dauki wancan manqus mankus lokacin raf'a da lokacin jarra ana mushi ne da harka bayyanannu ko ku da da harka makaddara masha Allah lokacin nasba fa da harka zahira ko jamil to shine malamin yace wal yunwa an yaci gairin nasbi wani nasba akwai raf'a akwai jarra ko to ashe kenan kun ga za a ninyanci za a kaddar mene za a ninyaci mene za a ninyaci raf'a da jarra kenan amma shi nisba fa za a yi ne da fataha bayyananniya fima na ƙasa ga dukkan sunan da yake manqus ne ma'ana shi suna manqus mai ya'un a garke lokacin raf'a da lokacin jarra ba za ka ji wasu sulan ba ja alƙadi walmushtari wal munadi wal bagi wal jani dukan su wannan suka ce rafa'an su an kaddara ne a karken ya'un sallamtu alal qadi wal munadi wal mushtari wal bagi jarran suka ce mene an kaddara ne akan ya'un kawai to amma idan lokacin nasuba ne to sai a ji nasuban ta bayyana nadaitul munadiya ra'aitul qadiya wal mushtariya wal bagiya wal janiya mun binci wannan ko jamil jiddan to wannan fadi duk idan sun zo da alif kenan amma kun san idan babu alif to lokacin rafa'a kuma da jarra zaka yi musu da kasara ne kawai tanwini zaka kawo ja'a alqadi idan babu alif sai kace mene ja'a qadin wa munadin wa mushtarin haka zaka kawo sallamtu ala alal qadi ko in ka cira alif da suka ce sallamtu alal ala qadin wa munadin ba ga shi na ba Allah na cewa wa man yudlilillahu fama lahu min hadin Allah ka samu dace to mun ce kuma suna makasur kullu ismin muntahiyin bi alifin lazima dukkan sunan da ya karke da alifin tabbatacciya ko to mu duba da kyau lokacin rafa'a da lokacin nasuba da lokacin jarra shin za a yi mishi da wasu sula ne bayyanantu ko za a kaddara ne ka duka za a kaddara ne hazihi asa ra'aytul asa nazartu ilal asa duka da alif alifin ja'a musa ra'aytu musa sallamtu ala musa da kana har misal ka'idan haka take shine malai ce wa qaddirul jami'u za a kaddara duka mene duka harakat din guda uku fi nahwi al asa a sunan da ya karike da alifin kamar misalin asa an banci wannan ko to kai tsaye sai musanna musanna shine suna wanda yake lafazin da aka mai da shi mene aka mai yake nuni akan abubuwa guda biyu wal musanna ko kullu ismin dalun ala thnaini aw thnataini bi ziyadati alifin wa nun aw ya'in wa nun fi akhirih misali musanna idan ka ce waladun yaro ɗaya ko idan kana son kamar shi yara biyu za ka ce mene waladani sai ka kara alifin da nunin to yanzu shi ne za mu ji hukuncin lirabinsa idan ya zo fa'iliya za a ji za a ji wasu lirrafa'an ko ba za a ji ba in ya zo mafi'ul bihiya za a ji in ya zo kuma majuru ya za a yi malam ya ce بالالف ارفع كل ما قد سنيا وشبهه وانسبه وجروه بيا to kafin fasara baiti idan ka ce ja'a ja'al muslimu wannan sunan mufrad ne ko to idan na mutane biyu ne sai ka ce mene ja'al muslimani to mu duba da kyau wannan muslim na farko fa'il ne ko wanda ya aikata aiki ne ya zo da rafa ga rafan ko muna ganinta to ja'al muslimani shi ma muslimana nan fa'il ne to ina alamar rafansa nunin din alifin din nan alifin din ita ce rafa nan za mu ce almusliman almuslimu ja almuslimu almuslimu za mu ce mishi mene fa'ilun marfu'un bi dhammatin zahira ala akhirih amma nan musliman za mu ce fa'ilun marfu'un bil marfu'un bil alif li'annahu musanna shikenan ya fita ko saboda haka musanna ana musharfa da wani harafi da alif haka nan kuma idan ka ce ra'aitul muslima sai ka sake cewa kuma ra'aitul musulmai mu duba da kyau ra'aitu wannan fil fa'il ko al muslima naga musulmi kaga wannan shine maf'ul bihi ko to kaga wannan maf'ul bihi an yi mishi nasaba da menene fatha ga ta ko to al musulmaini nunin din nan ita mabniya ce al kasri dama da'iman ba ga ta nan ba musulmani to wannan shi ma maf'ul bihi ne to da me aka mishi nasu ba mansubun biliya shikenan saboda haka musanna lokacin nasba za mu shi nasba ne da mene da ya'un kawai wato wancan nan ya'un din ita ce kun gwanin karatun ajurumiya ne yawwa rabbana waj'alna muslimaini laka wa arina manasikana wa qala allazina kafaru rabbana arina allazaini arina allazaini kaga sallamtu alal muslimi za mu ce koko muslimu alal muslimi ko saboda ala ta yi ma almuslimi jarra ko to idan nan mutane biyu ne za mu ce mene sallamtu alal muslimaini ko madalla wannan musulmaini ala nan ta yi ma muslim wasu likasa ko to nan alaga ta ne ta mata zo to ta yi ma musulmin shi ma wasu likasa to nan alamar wasu likasa shi ne kasar nan ko to daidai yake da yawon a nan mabanci wannan ko wannan kun ga za mu ce majururun majururun biliya li'annahu musanna to haka ka'idan take saboda da haka musanna musanna yurfa'u bil alif wa yunsabu wa yujru bil ya'i haka haka kaidan su take kaidan da kana hasu don haka take ba canji to shine mana sai ce bil alif irfa kullama qad sunniya irfa wannan littafi na tufatul wardi littafi ne fa malam mikin mikin gaske kuma littafi ne mai asali shi ma shi kan shi kan sibohi ne a lokacin sa mai littafin nan irfa kullama qad sunniya dukkan sunan da aka mai shi musanna kai mishi rafa'a bil alif da alif wa shibhuhu to akwai wadansu sunaye waɗanda su ba musanna bane aslan saboda kafin suna ya zama musanna sai ya cika wasu sharuɗa ya zama yana da mufradi to akwai waɗansu sunaye waɗanda su ba su da mufradi amma an ji ana musu ba su saka sharuɗan musanna ba amma an ji ana musu li'irabi irin na musanna kun gane kaman kila kila kaman kilta kila me me mufradin shi both b o t h ko kila both kaga kaga ba za ka ce kilu ko ka ce kilai ba ba zai yi ba to shine malam yake son ya nuna maka duk sunan da bai cika bai cika sharaɗin musanna ba amma shi ma an ji ana kawo shi da alifin da nunin ko ya'un da nunin ana mishi mu'amala irin ta musanna shi ma haka za a yi mishi wannan mu'amala shi sa sai ce wasibuhu washibuhu da abin da ya kama da shi wansibuhu wajirubiya shi musanna kai mishi nasaba kai mai jarra kuma da ya'un wa minku daga cikin sunayen da basu cika sharuɗa musanna ba amma an ji ana musu lirabi na musanna akwai kilta kiltar jannatai ne atat ukulaha akwai kuma kila in kana wannan haus sakta ne idan in kana in kana ma'amud marin idan nunin afwan kila din da kilta suka harin lamiri ibaran ibn malik ta fi fitowa shi kuma ya ce mene بالأرف الفاء المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا ابن مالك تافي فصاحة to Allah shi musu rahma kaga kilta kila suna zama mulhaq ne bil musanna amma da sharadin araba zuwa ga mene lamiri sai ka ce az-zaidani jaa kilahuma kilahuma kaga da alifin ko az-zaidani ra'aitu kilai hima kilai hima kaga da mene da ya'un azaidani sallamtu ala kilaihima to mu lura da kyau idan ka zo da kila ko kilta sai ka raba shi zuwa ga suna zahiri ba lamidi ba to za ka mishi lirabin makasur ne yanzu idan ka ce asa makasur wannan suna wanda ya karki da alif ko kaga lokacin rafa'a da lokacin nasaba lokacin jarra duka dai da alifin ne ko harkan za ka kaddara ne ko to haka kila raja'a kilar rajulaini duka mazan biyu sun dawo ku duba da kyau yanzu nan ina fa'ilin ma'anan kila shi ne fa'ilin ma'anan to fa'il yana zuwa da rafa ne ko? to ina rafa'ansa an kaddara ta ne akan wannan alifin duniya kun gani sai ka ce fa'ilun marfu'un bi zammatin مقدرة على الألف وهو مضاف كو وانا رجلين فا مضاف إليه شكنا shikenan yanzu kaga in zaka rubuta in arab jaraba in ba yes kai dai an ga tandin wannan lissin ka cinye insha Allah ta'ala ka cinye Allah yarda domin duk shine yayi mu bance wannan ko madalla idan ka ce sallamtu ala kilar rajulaini yanzu kaga ala ba tana yin jarraba jar ne ba to kila din nan majrur ne ko suna ne wanda aka yi mai jarra ko da ala to ilama illa ina alamar jarran za ka kaddara ne akan wannan alif din sai ka ce majrurun bi kasratin muqaddara alal alifi wa huwa mudaf wannan kuma mudafun ilayhi haka nan ma da zaka ce ra'aitu ra'aitu kilar rajulaini kaga ra'aitu fil fa'il ko wannan fa zai zama ne maf'ul bihi to saboda haka maf'ul bihi anan yana da nasba ne ko to ina nasban sa sai ka kaddara ta akan alifun haka zaka mishi kila idan aka raba shi suna jikin suna jikin suna zahiri banda lamiri amma idan aka raba shi zuwa ga lamiri to shine za a canja shi kun ga mu yi kokari mu tabbatu wannan karatu yana da matukar fa'ida ko baka gane shi bidika ka bi shi a hankali a hankali wallahi da izinin Allah gaba shi ke zai da haska kama gaba baya da izinin Allah wasu ta'ala na farko kenan sannan kuma zuwa gaba yanzu idan Allah kai muna kama waɗannan littafan dama na ce a samu dirasatun filin Qur'an ko a samu fusulun filin fisirtar rasul da kuma mene da matnu warakat sai kuma iziya to kun ga idan muka shiga cikin matulun rakat za ka ga irin waɗannan kawa'idin sai ka samu abin a hannu cikin ulumul qur'an mai yiwa ne mu haɗu da irin waɗannan ka'idojin sai ga abin cikin suki a hannu kuma shi ne zai baka dama fa karatun ka daɗa fahimtar sa Allah ka samu dace to shine mana yace wa minhu kilta wakila innaba in kana ma'mud marin daga cikin mulhaqatil musanna watan sunayen da aka ji ana musu mu'amala irin ta musanna akwai mene akwai kila akwai kilta in kana ma'amudu marin amma idan suka zanto tare da suna lamiri wa atlaqat kinana amma su banu kinana sunan wasu kabila ne amma su banu kinana su ba ruwansu labazin kila da kilta sun zo kafin lamiri ne koko suna ne zahiri su kawai su suna musu lirabi ne da harka mukaddara kamar yadda suna musu mu'amala ne kamar da suke mu'amala suke musu suna makasur mu'amala kamar misalin ka ce hadhihi asa ra'aitu asa nazartu ala asa ila asa duka da alifin ko to bani kinana kila idan ka ce ja'a zaidani ja'a kilahuma kun gane da alifin za su kawo maka az-zaidani ra'aitu a fasaha mafi fasaha ko wanda muka gani za a ce kilahima ko su suna cewa ni kilahuma az-zaidani ja'a kilahuma sallamtu ala zaidaini ala zaidaini maimakon su ce kilahima sai su ce kilahuma kun gani saboda haka lafazin kila da kilta sawa'un an raba su zuwa ga lamiri ne ko suna zahiri su banu kinana kawai su suna musu lirabi ne da alif muqaddar da harka muqaddara alal alif ja'a kilar rajulaini sallamtu kilar rajulaini ra'aitu kilar rajulaini ar-rajulani ar-rajulani ra'aitu kilahuma su suke cewa kilahuma sai zanto fa'ilin marhum bi dhammatin muqaddara alal alif az-zaidaini ra'aitu kilahuma kila maf'ul bihi mansub bil mansubun bil fathatil muqaddara alal alif haka suke yi sallamtu ala zaidaini kilahuma maimakon mene kilahima haka su suke su bani kinana to idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai insha Allah ta'ala sai mu tashi jam'ul mudhakkar salim al muannath insha Allah abinda Allah ya bamu iko makaranta daidai Allah ya bamu ladan wanda ne kuskure Allah ya fafta da mu kuskure ne kuma ya bamu ikon gyara namu na shukran za mu rinka ɗaukar shi ne baiti ko uku uku hurhudu ko biyar yadda da ya yi hukunci a abin nan Allah ba da lada